بسم الله الرحمن الرحيم
babu bayani annal qur'ana ala sab'ati harufin babu bayanin cewa qur'ani an saukar da shi bisa haruffa bakwai na'am na'am wa bayani ma'anahu da abin- bayanin abin da ake nufi da haka
sana yahya ibn yahya qala qara'tu ala malik an ibn shahab an urwa ibn zubair an abd الرحمن بن عبد القاري قال abdurrahman ibn abdul qari yace سمعت عمر بن الخطاب lazim ibn al-hatabi سمعت هشام بن الحكيم yana cewa la hisham ibn hakim ibn hizam يقرأ سورة yana karanta suratul furqan على غير ما أقرأها sabanin yanda ni nake karanta ta وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم أقرأنيها yadda ko nake karanta wannan manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam ya karantar da ni ita haka فكنت أن أعجل عليه sai na kusan in kama shi tun yana sal- cikin sallah ma dan ya ji shi ne wato yana cikin sallah tun yana sallah ya kusa ya ci kwaikwaye shi ثم ألهمته sannan amma haltuhu na saurara masa حتى انصرف har sai da ya sallama ثم نببته sannan na بيدي kwaikwaye mayafinsa na ruko shi فجئت به na zo da shi zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama قلت na ce يا رسول ya الله rasulallahi إني سمعت hakika الله ni na ji wannan yana karanta suratul furqani على غير ما قرأت sabanin yadda ka karantar da ni ita قال رسول الله صلى الله عليه وسلم sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce أرسله sake shi إقراء yi karatu in ji فقرأ القراءة التي سمعته يقرأ ya karanta irin karatun da na je na karantawa قال رسول الله manzo صلى Allah الله عليه sallallahu alaihi وسلم wasallam ya ce هكذا أنزلت yadda ya karanta din nan haka aka saukar da ita a wata ruwaya sai na umar ya ce sai hankalin sai ta shi a ya za a ce haka aka saukar da ita gashi shi ga inda aka karanta masa
ثم قال لي sannan manzo Allah ya ce da ni اقرأ kai ma i karatu in je فقرأته na karanta yadda nake karantawa فقال yace da ni هكذا haka أنزلت din yadda ka karanta haka aka saukar da ita إن هذا القرآن hakika qur'anin على nan سبعة أحرف an saukar da shi bisa haruffa guda bakwai فقرأوا ما تيسر منه shi yasa ku sauka- ku karanta wanda ya sauƙaƙa gare ku a cikin haruffan nan Na'am.
duk da harafin da kai kira a cikin guda bakwai nan ya yi daidai A haruffan nan guda bakwai da aka saukar da ƙur'ani da su ba wai ana nufin kirawo nan bakwai mashurai ba malamai suka ce a kusan ma iya cewa ai kirawin bakwai mashurai duk sun koma ga harafi ɗaya ne daga haruffan nan نعم shi yasa ba wai su ake nufi ba an samu sabani da yawa tsakanin malamai game da me ake nufi da kira'o'in nan guda bakwai akwai wanda suka ce dai wato sassabawa ce ta yadda larabawa suke faɗa cewa wayannan ga irin yadda suke faɗa akwai misali wanda su ilgami ne sun tafiya suna tafiya bisa ilgami akwai masu yin alhamza gurin da yake alhamza akwai masu tafifinta da sauran irin wannan to wa'annan ne dai suka kai har bakwai akwai wanda musamman suka yi littafi akan wannan matsala shi dai hadisin hadisi ne wanda yake mutawatir نعم akwai wa'anda ma a ƙarshe suka ce ai shi hadisin dole a ɗauka akan cewa yana cikin mutashabihu allazi la ya'lamuha illa allati la ya'lamuha illa Allah نعم wanda ba wanda ya san me ake nufi hakika ma da fassarar din ba Allah ba tabaraka wa ta'ala to akwai wanda suka ce dole a dauke shi bisa haka to
وحدثني عرملة بن يحيى أخبرنا ابن واجب أخبرني يونس عن ابن شهاب أخبرني عروة بن الزبير عن المسور بن محرمة وعبد الرحمن بن عبد القاري أخبر أخبر أخبراه mm.
أنه ما سمع عمر بن الخطاب يقول to annan nisu rabna mahar mata wa rahman na abdin alqariya Mm.
labarahu sun ba shi labari annahu ma sami'a umar ibn al-haddabi sun ji umar ibn al-haddabi يقول yana cewa سمعت هشام بن na je حكيم shawara يقرأ سورة hakimin yana القرآن karanta suratul furqani a zamanin rayuwar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama وساق الحديث ya kawo hadisin بمثله kamar yadda ya gabata وزاد ya daɗe a tasa ruwayar فكنت أساوره na kusa in tukwikwiye shi في صلاتي sai na cikin sallah فتصبرت amma dai na jure حتى سلم har sai da da ya sallama
حدثنا إسحاق بن إبراهيم وعبد بن حميد قال أخبرنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن الزهري كرواية يونس بن إسنادي Mm, kamar wayonsu da isnadin حدثني حرملة بن يحيى أخبرنا ابن وهب أخبرني يونس عن ابن شهاب حدثني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أن ابن عباس حدثه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال da zala sallallahu alaihi wasallam ya ce أقرأني جبريل عليه السلام malaika jibril alaihi salam ya karantar da ni على حرف bisa harafi فراجعته na koma masa cewa wannan ai zai zama wasu al'umma ta ba za su iya karatu da shi ba musamman su larabawa wanda yake a harshe daya ga yadda ya saba to ka ce ya bi wani tsari daban ai ba karamin tashin hankali ba yanzu duk irin yadda ba sani ya iya katsinanci ka tsara shi ka ce ma magana da katsinanci rabin awa kai ya sa kananci a ciki ya tafi kamar yadda ba katsina zai faɗa kai inda ya jefa kananci ai wani wani karshe da sai dai ko kashe shi za ka yi irin tayu duk abin da za a faɗa masa da katsinancin ya sani ya gane amma shi ya faɗa tun da ya taso da kananci ne yana faɗar magana ne da tsarin yadda kanawa ke faɗa ga sharshe ɗaya ne to shi ne eh, wanda yake ya taso a cikin larabawa kabilar da su idgami su to kace ya faɗa ba idgami sai ya zama tashin hankali ko wanda yake ya taso da ishmani su kabilar su ishmani suke kace ya faɗa ba da ishmani ba to fa tashin hankali ne sai ya zama babban tashin hankali shi yasa manzo Allah ya fara da ato na tam- na roƙe shi cewa wannan fa zai zama kuntatawa ga al'umma ta
فلم أزل أستزيده ban gushe ban na neman a ƙara min hanyoyin da za a bi wajen karanta ƙur'anin فيزيدني ya yi min ƙaya ne min ƙare حتى انتهى إلى سبعة أحرف har ya kai ga haruffa bakwai
قال ابن شهاب a ibn sharin ya ce أن تلك السبعة الأحرف a haruffa na samu labari to haruffa nan guda bakwai إنما هي في الأمر الذي يكون واحدا yana cikin lamarin da yake ɗaya ne لا يختلف في amma الأمر ba wai ولا حرام saɓani a cikin halarci ko haramci ba Mm.
yawan misalin wani ya karanta sa'ala wani ko ya ce sala نعم sala
حدثنا عبد بن عبيد أخبرنا عبد الرزاق أخ- أخبرنا معمر عن الزهري بهذا da الإسناد wannan isnadin حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير حدثنا أبي حدثنا إسماعيل بن أبي خالد عن عبد الله بن عيسى بن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن جده عن أبي بن كعب قال ubayyin da karin ya ce كنت في المسجد ina masallaci ina cikin masallaci فدخل رجل sai wani mutum ya sau ya shigo yana sallah فقرأ قراءة sai karatu ke karatu أنكرتها da عليه ne mutum wannan karatun gare shi ثم دخل آخر sannan wani ya sake shigowa فقرأ shi ma قراءة ya karatu karatu وقراءة ba wai- ba karatun ɗayan ba فلما قضينا yayin da الصلاة muka gama sallah دخلنا جميعا على رسول الله صلى الله عليه وسلم a waɗanda muka shiga gaba ɗaya wajen manzan Allah sallallahu alaihi wasallam وقلت nace da shi إن هذا قراءة قراءة أنكرتها wannan عليه ya yi karatu wani karatu da ni ban ban santa ba ban gane ta ba ودخل wani آخر kuma ya shigo فقرأ سوى ne wata قراءة سائل kira'ar daban ba wanda wannan ya ba shi ma dai ta san ban sani ba فأمرهما رسول الله صلى الله عليه Allah sallallahu alaihi وسلم wa sallama ya umarce su فقرأ fakara a Fakara'a.
kowanne a cikin su ya karanta فحسن النبي صلى الله عليه وسلم شأنه wanda Allah ya ce ai kowanne a cikin su ya yi karatu daidai ya kyautata kira'ar da suka yi فسقط في نفسي من fasu التسليم gida fi nafi sai na rasa ta cewa saboda kamar an karyata ni ne daga kafa wannan an ce ai na na zo da ba daidai bane wala in kun ji in jahiliya.
wa ne lamarin da nake kai wakacin a jahiliya abin wato ya shige ni kwarai فلما رس- رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ya قرقشيني da Allah sallallahu alaihi wasallam ya ga abin da ya same ni ضرب في صدري sai ya biki kirje na فصرت عرقا sai na zubar da gumi da gumi كأنما أنظر إلى الله sai ya عز zama وجل a tsaye فرقا kamar ina duban Allah gaba kamar gani ga Allah a cikin dan tsoron
فقال لي sai manzan Allah ya ce da ni يا أبي ubayu أرسل إلي an yi أن kira'il qur'ana ala harafin an yi min wahayi cewa karanta qur'ani bisa harafi daya wannan an ta mufassira ce نعم ta zo bayan ursila ursila ya dauki ma'anar kauli kamar an ce kila ne Eh,
فرددت إليه sai na mayar masa na mayar zuwa ga ubangiji أن هون على أمتي cewa ya ubangiji ka sauƙaƙa ga al'ummata a ce harafi daya ba za su iya ba
فرد إلي الثانية sai ya sake mayar mun maza ta biyu اقرأوا على حرفين ka karanta bisa harafi biyu faradat ilayhi na sake juyar da magana ga Allah cewa ubangiji al'ummata ba za su iya ba an hawin ala cewa ummati ya ubangiji ka sauƙaƙa ga al'ummata radda ilayya salifata ya dawo min maza ta uku ikrahu ala sab'ati harufi ka je ka karanta bisa harufa bakwai alaka bi kulli raddatin raddatukuma rubar da kuma matsalatu kuma na lamunce ma cewa duk wani mayarwa da kamar cewa a zo a nemi ƙari to na lamunce ma akwai abin da za ka roƙe ni zan amsa ma
alumi ha da za ka roƙe ni kuma zan amsa ma wa qul wannan kamar ishara ce a cikin dukkan wanda ya tsaya a kan lamarin al'umma ya zamo ya sauka da gare su Allah ya kan lamince masa cewa to tun da dai akan bayina kai wannan tsayuwar da ka cewa lamarin sai sauka ka to kai ma na lamince ma me kake so zan ba zamani inda mutum yake ta kansa yake tai zai mutum ta kansa yake tai sai ta yi ta kan nasa ma ta ki samuwa amma ya zama ta kan al'umma ne shi ke nan sai a ce ai Allah mu san wannan mai wanda manzo Allah ya ba wai akan sa bane a al'umma yake tausaya wa cewa karatun zai gagare su shi yasa aka ce duk dawowar da kai to na lamince ma hau wani abu zan baka
wa qultu na ce allahumma bi kulli ummati to tun da dai shi manzo ba abin da ya sa sai al'umma a gaba an ce ka roƙa dai saboda kayi kayi wancan da zan sayar al'umma ka to ka roƙi wani abu naka nan ba ka dan Allah bai roƙi wani abu naka ba sai ya sake roƙo ga al'umma wannan yana nuna tsananin tausayin manzo da jin kansa ga al'umma da ce ya ubangiji ni dai abin da zan roƙa ke gafara ga al'umma ta allahumma bi kulli na ummati ce ma dai abin da zan sake roƙon dai kenan ubangiji ka gafarta wa al'umma ta wa akhartu salifata amma yamma na kyale ta uku da ranar da baki ɗayan halitta za su dawo gare ni
ta ibrahim har annabi ibrahim sallallahu alaihi wa sallam
na abubakar bin abi shebata na mamar bin abi shirin ni isma'il bin abi khalid hatta ni abdullah bin isa an abdurrahman bin abi laila akhbarani ubay bin ka'ab annahu kana bai da zalika kafin ya bani labari yana zaune a masallaci in zaqala rajulun sai wani mutum ya shigo masalla ya yi sallah faqara qira'atan ya yi karatu karatu wa kasal hadith ya ba hadisin da mutum hadisin da numayar ba hadisin inda numayar
na abubakar bin abi shebata hatta na gundarun an shubata an shubata ha da hawai ne حدثنا وابن المثنى وابن بشار قال ابن المثنى حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن الحكم عن مجاهد عن ابن ابي ليلى عن ابي بن كعب ان النبي صلى الله cewa عليه annabi وسلم sallallahu alaihi wa sallama كان عند إغاثة a rafi إغاثة بني فارس bani faris ya kasance wajen bishiyar banu faris قال yace فأتى جبريل عليه malaika السلام jibril ya zo masa فقال yace إن الله يأمرك أن تقرأ أمتك القرآن a ubangiji yana umartar ka ka karanta qur'ani على حرفين bisa harafi daya نعم فقال sai manzon Allah yace أسأل الله معافته ina roƙon Allah ya min rangwame ومغفرة marasa wa bisa harafi daya zai zama kuntatawa ga al'umma
ومغفرته da gafararsa وإن أمتي لا تطيق ذلك hakika al'umma ta ba su da iko a cikin karanta qur'ani duk bisa harafi daya ثم أتاه ثانية sannan mala'ika ya zo wa manzo marra ta biyu فقال yace إن الله يأمرك أن ubangiji تقرأ yana أمتك umarka ka القرآن karanta wa al'ummarka qur'ani على حرفين bisa haruffa biyu فقال sai manzon Allah yace أسأل الله عافته ina ومغفرته roƙon ubangiji ya yafe min ya yafe wasu da gafararsa وإن أمتي لا تطيق al'umma ذلك ta ba ta da ikon haka ثم جاءه الثالثة sannan ya zo masa barra ta uku فقال yace إن الله يأمرك أن wani تقرأ yana umarka ka karanta wa al'ummarka qur'ani bisa haruffa uku فقال sai manzon Allah yace أسأل الله معافته Ina ومغفرته roƙon Ubangiji ya ya ce wasa da gafararsa وإن أمتي لا ake تطيق ذلك ta ba su da ikon wannan ثم جاءه الرابعة sannan ya zo masa mara ta hudu فقال ya ce إن الله hakika يأمرك Ubangiji yana أن تقرأ umarka أمتك القرآن ka karanta al'ummar da Qur'ani bisa harufa bakwai أيما حرف قرأوا عليه duk wani harafi da suka karanta Qur'ani a kansa bakar a samu sun dace نعم ya yi daidai
حدثناه عبيد الله بن معاذ حدثنا أبي حدثنا شعبة بهذا الإسناد مثله Mm.
باب ترتيل قراءة to babin jeranta Qur'ani نعم واجتناب الحزم da kuma gudun gaggawa a wajen karatun Qur'ani inda a karanta qur'ani a karanta da sauki da wato ƙasa ƙasa ka a ce za a ringa gudu a wajen karatun qur'ani da sauri da sauri وهو الإفراد في shine القرآن sarrafawa a wajen sauri وإباحة سورتين wai ba ta sura ta yin haka na wannan babin za a bayani akan cewa ya halatta mutum ya karanta sura biyu ko fiye da sura biyu a raka'a daya
حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وابن نمير جميعا عن وكيع قال أبو بكر حدثنا وكيع عن الأعمش عن أبي وائل قال جاء رجل يقال له نسيك بن سنان wani mutum da ake kiransa da nahi ibn sunanin ya zo إلى عبد الله wurin abdullahi mas'ud فقال yace يا أبا عبد ya ba الرحمن abdurrahmani كيف تكره هذا الحرف ya ya ka ya kake karanta wannan harafin ألفا تجده an ya an alif ne ko koya mimma in gairi asinin ko mimma in gairi asinin
قال yace قال عبد الله sai abdullahi ibn mas'ud yace da shi وكل القرآن قد أحصيت غير هذا a duk wasu kalmomi na ƙur'ani ta san yadda ake faɗar su waɗannan ne kawai baka sani ba kai da ka zo kana wannan tambaya gwauruwa gwauruwar tambaya duk sauran haruffa duk kalmomin ƙur'ani ta san yadda ake faɗar su wannan ɗayan ce kawai ya rufe ka koko قال ya ce نيل أقرأ المفصل في ركعته yakan karanta mufassal a raka'a ɗaya قال عبد الله da Allah Nasrudin ya ce da shi حزن حزن شعري a kana sauri irin yadda ake sauri in ana karanta wake إن أقوام يقرؤون القرآن wasu mutane sukan karanta ƙur'ani لا يجاوز ya ثلاثين wuce kirjinsu ko karantarwarsu ولكن إذا وقع في القلب abin da ake bukata shi ƙur'ani in ya samu shiga a zuci فرسخ فيه ya samu tabbata a zuciyar نفع to sannan ne zai amfani kira'a in ta zama zuciya ce take karatun fiye da baki to wannan ne zai amfani amma ba zama baki ba ne yake karatun an san yadda duk za a yi wani tajwidi a yi madda a yi menene amma kuma ba- babu a zuci ba wannan ba
إن أفضل الصلاة أروق وسجود a mafificin sallah tsayawa a daɗe a ruku'u da sujjada
وإني لأعلم النظائر na san surori masu kama da juna التي كان رسول الله wanda ba za ka kama da suna yakan kasa tsakanin su سورتين yakan في karanta ركعته.
sura biyu a raka'a ɗaya ثم قام عبد الله sanar ran masudin ya tashi فدخل علقمة في إسره da sai an kama ya bi shi a ciki ثم خرج sannan ya dawo فقال ya ce هل أخبرني بها ya ba ni labari da wannan surorin ya al'ada da na shiga da bi shi ciki ya faɗa min wannan surorin
قال ابن نمير في روايته Eh, ibn numairin ya faɗa a ruwayarsa جاء رجل من wani بني بجيلة mutum ya zo daga bani إلى bajilata عبد الله zuwa abdullahi ولم يقل bai ce da sunansa da ikon sunanin ba bai faɗi sunansa ba حدثنا أبو قريب حدثنا أبو معاوية عن الأعمشي عن أبي وائل قال جاء رجل إلى عبد الله wani mutum ya zo zuwa alamun mas'udin وقال له نهيت sunan من mutum أن- da ikon sunanin مثل حديث kama وكيع hadisin wakiku غير أنه قال sai dai a tasa ruwayar ya ce فجاء القمة da aka wata ya zo don ya shigo gare shi نعم قلنا له a zai shigo wajen abdullahi mas'udin ciki shi ɗan gida ne نعم babban almajirin abdullahi mas'udin ne sai muka ce da shi سألوا عن النذائر التي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ بها في رك- في ركعته ka tambaye shi daga surorin da manzon Allah kan gwama su a raka daya yakan gwama sura biyu a cikin su a raka فدخل عليه sai ya shiga gare shi ya tambaye shi ثم خرج علينا sannan ya fito gare mu قال 20 ya سورة ce من "Surorin da المفصل ke daga mufassal hizbul mufassal في ثالث عبد a الله yanda qur'ani yake a jere a wajen abdullahi abdullahi mas'ud نعم da mustafin abdullahi نعم mas'ud
حدثنا إسحاق بن إبراهيم أخبرنا عيسى بن يوسف حدثنا العمش في هذا الإسناد بنحو حديثهما kamar hadisin da ya gabata وقال yace إني لأعرف النذائر ni la arifu da zai na san iya surori masu kama da juna التي كان يقرأ بهن رسول الله wanda صلى الله عليه manzana sallallahu alaihi وسلم wasallam yake karanta su اثنتين في رك- في ركعتين sura biyu a raka'a daya عشرين سورة surori ne guda 20 في عشر ركعات a raka'a goma
حدثنا wato شيبان yake karanta su a raka'a goma
حدثنا شيبان بن فروخة حدثنا وهدي بن ميمون حدثنا واسل أحدم عن أبي وائل قال abu wa'idi ya ce دون على عبد الله بن مسعود mun yi sammakon wajen ahlalu mas'ud يوما wata بعد rana ما صلينا الغداة bayan mun yi sallar asuba فسلمنا بالباب muke sallama a kofarsa فأذن لنا ya mana izinin mu shiga قال ya ce فمكثنا muka بالباب zauna a kofar ɗan zamani قال ya ce فحجرت fakarar jakin jari sai yarinyar gidan ta fito فقالت ta ce ألا ba تدخلون fa shigo ba an yi muku izini ku shigo فدخلنا ya ce sai muka shiga فإذا هو sai ga shi a جالس zaune yana tafihi فقال ya ce ما منعك ما na faɗa ku منعك ɓarka da ruwa kan uzira da ku me ya da ku shigo bayan an muku izini قلنا ya لا tun farko ne muku izini amma kuka ki shigowa fa kullana yanzu muka ce la ba wani ba wani dalili إلا أن ظننا أن بعض أهل البيت نائم sai dai mun ɗauka ko wani a cikin iyalin gidan yana bacci ne قال sai ablan mas'udin ya ce ظننتم بآل ابن أم عبد gaflatan yanzu ni za ku ce wai iyali na zan basu filaci irin yanzu ni za ku ce wai mai iyali na filaci irin wannan da sun da fi kana da iyalin ibnu ummi abdi ni ne ibnu ummi abdi din kenan yana manzon Allah ya kiransa
قال Mm, a- ya ce Kuma wa wato tsakanin- zama manzon Allah yana kiransa da haka shi yasa shi ma sunan yake kayatar da shi Mm.
birni to kuma a kabala sannan ya ci gaba يسبه yana yin tasbihi حتى ظن أن الشمس قد daddana طلعت a ɗanyar ɗauka wato cewa rana dai ta fito فقال ya ce يا ke جارية yarinya انظري ya هل ce min الآن rana ta fito قال ya ce نظرت sai ta duba فإذا هي لم تدلو a sai ga ashe ranar ba ta riga ta fito ba فقبل يسبه sai ya ci gaba da tasbihinsa حتى إذا ظن أن الشمس قد har طلعت yayin da ya zaci cewa rana dai ta fito قال ya ce Ya jariyar- yarinya Unzuri.
ya kiki duba هل طلعت rana ta fito فنظرت yarinya ta je ta duba sai ga rana ko ta fito وقال sai abdul masurin ya ce الحمد لله الذي akala na yau na haza mu gode wa Allah ubangiji da ya yafe mana a wannan ginin bai rike mu ba ga shi ya kawo mana yau
فقال da معدي hadi ya ce واتبه قال a ina zaton sa ya ce لم يلوكنا ya harkar da بذنوبنا mu ba da laifukan mu bayan Allah wanda ya ce tsaye koyaushe a wajen Allah amma kuma hangen laifin nasu wannan zina yutu na ma'a ta wa qulubuhum wajratun annahum ila rabbihim raji'un ulaika yusari'una fil hawarat wa hum laha aminuna
قال yace فقال رجل من a القوم ce wato a ce mutum ya bar mutanen gidansa su ta bacci bayan sallar asuba kan rana ta fito ashe wani nau'i ne na sakaci wani nau'i ne na sakaci ba a ce laifi ba ne amma dai wakaci ne ai muhimmi da ya kamata a ce an fuskanci bautar Allah ko an fuskanci eh, eh, wato neman bukatu a wajen Allah sai wani mutum a cikin mutanen ya ce نعم قرأته فصل الباري حتى كله na karanta mufassal a jiya gaba daya قال a yace فقال عبد الله Sha'ran Masudin ya ce da shi, حظا كحظ الشعير da sauri kai irin yadda ake sauri a waje ko.
إنا لقد سمينا القرائن Mu mun yi surori masu kama da juna, وإني لأحفظ القرائن hakika ne na ce ai wannan surorin masu kama da juna, التي كان يقرأهن رسول الله wanda صلى الله manzo عليه sallallahu وسلم alaihi wasallam yake karanta su ثمانية عشر من المفصل guda sha takwas a ciki a hizbul mufassal ne.
سورتين من Sura biyu ko a cikin su daga waɗanda yake suke farawa da hemim ne.
حدثنا عبد بن حميد حدثنا حسين بن علي الجحفي عن زائدة عن منصور عن شقيق قال Shafiku ya ce, جاء رجل من wani mutum daga mata ya zo قال له ana ce نعم da shi ne tuna إلى tunani عبد الله ya zo da Abdullahi Mas'ud قال ya ce إني أقرأ ni na المفصل karkara da turu fassar gaba ɗaya a raka'a ɗaya قال عبد الله da Abdullahi ya ce Hazza, ka wata sauri da sauri kamar saurin wake in in ana wake لقد علمتم hakika بغائرها na san surori masu kama da juna التي كان رسول wanda الله ba صلى za a sallar الله da عليه sauri na kai وسلم yana karanta su سورتين في tura biyu a raka'a ɗaya حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قال ابن المثنى حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة انه سمع ابا وائل يحدث ان رجلا جاء الى wani mutum ya zo da zanen masudin فقال ya ni ce قرات ni المقبلة na kan zai mufassal الليلة daren da ya wuce gaba قال ɗaya a raka a ɗaya عبد الله zanen masudin ya ce Hazzak, hazzak sauri shi.
kai irin saurin wake ko قال عبد الله da ablayin zanen masudin ya ce قد عرفت ya النظائر san sunori masu kama da juna إن كان رسول wanda الله ba za a tsada صلى الله عليه masu وسلم يقول بينهن yana haɗa su أعلى ya ce وذكر عشرين سورة ya من mace المفصل sunori ishirin daga mufassal سورتين yadda da سورتين zana ka karanta sura biyu sura biyu كل a ركعة kowace raka'a
باب ما يتعلق بالقراءات kira'o'i
أنا عبد بن عبد الله بن يونس حدثنا زهير حدثنا أبو إسحاق قال رأيت رجلا سأل الأسود بن يزيد ya ga wani mutum ya tambayi aswad ibn yazida وهو يعلم القرآن alhali aswad ibn yazida yana koyar da qur'ani a masallaci aswad ibn yazida yana cikin gagganta da ai masana qur'ani
فقال yace كيف تقرأ هذه الآية ya kake karanta wannan ayar هل من مدكر fa hal min muddakir adalan fa hal min muddakir kake karanta ko hal min muddakir
قال sai yace بل دالا dalli سمعت عبد الله بن na ji ablan nasurin ya kuru yana cewa na ji manzana kuru yana cewa mutakir dalan da dal ba da zal ba inda wasu kabilun su na larabawa ba sa irin wannan ilgamin haka amma su kabilun haka suke yan to shi ko ablan nasurin yana cikin gaggan wanda suka karbi qur'ani wajen manzo amma Allah sallallahu alaihi wasallam ya masa shaida cewa wanda yake son ya karanta qur'ani danyensa sharaf yadda aka saukar da shi to ya karanta da qira'a ablan nasurin
حدثنا محمد بن المثنى او بن بشار قال ابن المثنى حدثنا حدثنا محمد محمد بن بن جعفر جعفر حدثنا حدثنا شعبة شعبة عن عن هذا.
عبد الله عن النبي عن صلى الله عليه وسلم يا كربا daga annabi sallallahu alaihi wasallam انه كان يقرا manzo هذا Allah yana الاربع karanta wannan harafin fa Halin halin muddakir.
mutakir da dal حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه وابو كريم واللفظ لابي بكر قال حدثنا ابو معاويه عن الاعمش عن ابراهيم عن القمه قال قدمنا الشام
mun بعد je أن sham أبي الدرداء muka je wajen abu da sai abu da za'i ya zo mana فقال yace أفيك أحد يقرأ على قراءة العبد عبد الله akwai wani a cikin ku da yake kira'ar Abdullahi bin Mas'ud فقلت نعم har kamar ta yace sai nace kwarai ana ni na iya kira Abdullahi قال yace وكيف سميت عبد الله ga يقرأ ka هذه ji Abdullahi الآية yana karanta wannan ayar والليل إذا wannan يغشى.
za ga sha قال ya ce سمعت يقرأ na ji ablan nasurin yana karanta ta والليل إذا يغشى والzakar wal unsa ba wa ma khalaqa zakar wal unsa ba
قال sai abu da za'i ya ce وأنا والله هكذا ni سمعت ma رسول wallahi na الله إنما ji manzon يقرأها Allah yana karanta ta haka ولكن هؤلاء يريدون sai dai أن أقرأ waɗannan nufin su in karanta wa ma halakar zakar wal unsa فلا أتابع ba zan bi su ba inda na ji daga manzon Allah haka zan karanta
أنا قتيبة بن سعيد حدثنا wannan جرير بن bayan عبد da sayyidina usmanu ya tsaye da mutane akan ƙira'a ɗaya to waɗansu a cikin sahabbai suke ganin su ƙira'a da suka saba a ce su bari aikuwa su ma karɓa su ke wajen manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam sai daga baya ne kuma su din ba ne suka saki ya zama an koma ƙira'a ɗaya to wanda sanar da mutum da sa'idin haddasa na jirgin abin gina sa'an ibrahim a ƙarara alƙamata ya zo shan فدخل مسجدا ya مصلاته shiga wani masallaci ya salla a ciki ثم قام الى حلقه sannan ya tashi zuwa wani taro فجلس ya فيها zauna a wannan taron قال ya ce جاء رجل "Ah, sai wani mutum ya zo فعرفت فيه تهوشا تهوش القوم sai na ga kulan mutane da shi وهيئتهم da wato nutso su san da ya zo wato sun karɓe shi da girmamawa sun karɓe shi da girmamawa
قال ya ce فجلس الى sai ya جنبه zauna daura da ni shi wannan wanda ya zo din ثم قال sannan ya ce اتحفظ كما كان عبد الله يقرا ka kiyaye yadda abdullahi nasirin yake karatu فذكر بمثله ya ambata kamar wancan ashe wanda ya zo din abu da daɗi shi ya sa waɗanda suke taron wato da suka ga ya zo sai suka kyale kowa suka dawo wajen sa suka kewaye shi shi abu da daɗi
حدثنا علي بن هجر السعدي حدثنا اسماعيل بن ابراهيم عن داود بن ابي هند عن الشعبي عن علقمه قال alkamatu ne wa kafin ya ce كنت ابا الدرداء na kyau da abar darda'i قال لي ya ce da ni من انت mimman an daga ina kake قلت na من ce اهل العراق daga iraq na zo قال من ya ايهم ce daga ya ce da ni daga waɗanne a cikin iraq nan iraq ɗin da yawa akwai basara akwai kufa قلت من na ce اهل daga الكوفه mutanen kufa قال ya ce هل تقرا على قراءه عبد الله بن ka مسعود iya kira al'abdalin masudin قال na ya ce قلت نعم na ce kwarai kuwa قال ya ce فقرا ka karanta min wannan قال ya ce فقرات والليل ليس إذا كان الليل يغشى.
ذاك شاول هذه ذاك الله والذكر والانثى قال yace وضحك sai wato abu darda ya ya kalkale da dariya ثم قال sannan yace haka da manzon Allah yana karantawa haka da manzon Allah yana karantawa na Muhammad ibn Musanna da Ibn Abdul Ala da na Dawud an ga Amir an alƙama ta qal alkabatun wa kasiyate ataitu shama ya je sham falaki ta abad da daga da bin abar darda ya fata kamar wannan hadisin babu al-awqat allati nufiya an salati fiha babu lokutan da aka yi hani daga sallah a ciki a lokacin da aka ce kada a yi sallah
حدثنا يحيى بن يحيى قال قرات على مالك عن محمد بن يحيى بن حبان عن العرج عن ابي هريره ان رسول الله صلى الله عليه Manzo وسلم Allah sallallahu alaihi wasallama نهى عن الصلاه بعد ya yi hani العصر daga yin sallah bayan la'asar حتى تغرب har الشمس sai rana ta fadi وعن الصلاه بعد ya yi hani daga الفجر yin sallah bayan asuba حتى تطلع har sai الشمس rana ta fito
نا داود بن بشير وإسماعيل وإسماعيل بن سالم جميعا عن هشيم قال داود حدثنا هشيم أخبرنا منصور عن قتادة قال أخبرنا أبو الآلية عن ابن عباس قال سمعت غير واحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه Abdullah da وسلم Abbasin ya ce na ji ba ɗaya ba daga sabon manzo sallallahu alaihi wasallama منهم عمر بن الخطاب kuma na haɗa da yana cikin waɗanda na ji hadisin nan daga bakinsu وكان أحبهم a إلي cikin sabon nan ko duk da na ji hadisin nan a bakin su shi umar ya fi kowa soyuwa zuwa gare ni na fi son sa fiye da duk sauran أن رسول الله صلى الله cewa عليه da zama sallallahu alaihi وسلم على wasallam ya yi الفجر hali daga sallah bayan alfijir حتى تطلع har الشمس sai rana ta fito وبعد الأثر bayan da asar kuma shi ma ya yi hali daga a ce za a yi wata nafila har sai rana ta faɗi
وحدثني زهير بن حرب حدثنا يا بن سعيد عن شوبة وحدثني ba عن a tawaye وحدثني أبو غسان بن سعيد وحدثنا عبد الأعلى حدثنا سعيد ها تاويله إسحاق بن إبراهيم حدثنا معاذ بن هشام حدثني أبي كلهم عن قتادة بن uku الإسنادي da shi shu'ubatu da sa'idu da hishamu duk sun karɓi hadisin daga kasada da zai suna da sinadin da ya gabata a baya wato daga abu al'adda daga abdullahi abbas
غير أن في حديث سعيد بن هشام na sai dai hadisin sa'idu da hishamu بعد الصبح ba'ada subhi حتى na تشرق ba'ada الشمس fajr ba kuma hatta ta shuruka ba hatta ta du'a ba
حدثني هرملة بن يحيى أخبرنا ابن وازع أخبرني يونس عن ابن هشام أخبره قال أخبرني أخبرني بن يزيد a da wannan bidan da ya bani labari أنه سمع أبا سعيد الخدري cewa ya ji a ba sa'id al-hudri a ba sa'id al-hudri يقول yana cewa قال رسول الله manzo صلى Allah الله sallallahu alaihi wasallam ya عليه وسلم ce لا صلاة بعد ba صلاة الفجر a yin sallah ta nafila bayan sallar la'asar حتى تغرب har الشمس sai rana ta fadi ولا صلاة بعد صلاة ba wata الفجر sallah ta nafila da ake bayan sallar asuba حتى تطلع sai الشمس rana ta fito har sai ta daga ma in ta fito din
حدثنا يا ابن يحيى قال قرأت على مالك عن ناجم عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce لا يتحرى أحدكم kada ɗayan ku ce zai kirda da فيصلي عند bai zanda الشمس sallar rana take fitowa ولا عند ko kada غروبها take faduwa haramun ne yin sallah daidai fitowar rana ko daidai faduwar ta
حدثنا أبو بكر بن أبي wato شيبة anan amma an samu sabani wasu kamar abu hanifa da sahabansa suka ce ai ko farilla ce ba a yi sallah ai ko farilla ce take kanka sai ka bari sai rana ta ta fito tukuna ba ka ce daidai sallah take fitowa za ka yi ba ko farilla ce take kanka wajibi ka bari daidai sallah rana take faduwa kanka ce za ka yi sai rana ta gama faduwa wajen abu hanifa kenan da almajiransa amma wajen imamu malik da imamu shafi su suka ce na fila kadai eh nafila kadai ba farilla ba farilla a iya ta ko yaushe to hujjar su hadisin da yake man nama an salatin aw nasiha فلسلها إذا ذكرها نعم wanda ya bacci daga sallah ko ya mance to duk san da ya tuna aka ce duk duk san da ya tuna ba ya hada har daidai faduwar rana ko fitowar ta ba to shine hujjar ma- eh, imamu malik da imamu shafi
أنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا وكيع حاء tawili أنا محمد بن عبد الله بن نمير حدثنا أبي ومحمد بن بشير بن بشير قال جميعا حدثنا هشام عن أبي عن ابن عمر قال dan umar ya ce قال رسول الله صلى manzala الله عليه sallallahu alaihi وسلم wasallam ya ce لا تحروا بصلاتكم طلوع lokacin الشمس da ku zaje fitowar rana da sallah ko ولا ko غروبها faduwar ta فإنها تطلع domin suna fitowa الشمس daidai kahon shaidani tsakanin kaho biyu na shaidan a sannan ne duk masu bautar shaidan suke tafiya suke mata sujjana ya sa ko musulmi ku saba ka ku yi a sannan din
حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا وكيع حاء tawili حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير حدثنا عزيز وابن بشير قالوا جميعا حدثنا هشام عن أبيه عن ابن عمر قال abdullahi umar ya ce قال رسول الله manzala صلى الله sallallahu عليه alaihi wasallam ya وسلم ce إذا بدا idan ka rana ya bayyana آخر to ku صلاة dake ta sallah حتى sai تبرد ranar ta su gama fitowa وإذا غاب حاجب الشمس idan kuma kasbar rana ya ɓuya فآخر ku dinga الصلاة ta sallah حتى har sai تجيب ranar ta gama faduwa sarai حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا ليس عن خير بن الحيم الحضرمي عن ابن هبيرة عن أبي تميم جيش آه، جيشاني عن عن أبي بكر الجفاري أبي بكر قال abin da saratar gifari ya ce صلى بنا رسول الله Allah da صلى الله sallar عليه da وسلم sallar الأسرى la'asar بمحمد abu da ake kira muhammad فقال muhammad eh, wato ana faɗarsa da mini ne rama da ha'i ne fata da Na'am.
mimin ma ne fata muhammad mini ta bi da fata Eh, ake wa- wato sunan waje ne eh, akan akan hanya to wa Fa'ala.
yace إن هذه الصلاة hakika wannan sallah أعذر على من كان قبلكم sallar nan ta la'asar an yi ta yinta ga al'ummun da suka gabace ku فضيقوها amma suka tozarta ta an shar'anta musu fi la'asar amma suka tozarta ta ومن حافظ عليها wanda ya kula da ita كان له أجره مرتين a za a ba shi lada ninki biyu
ولا صلاة بعدها ba wata sallah da za a yi bayan la'asar حتى يطلع الشاهد sai tauraro ya bayyana wato sai dare ya yi
والشاهد النجم shahidu annabi tauraro
حدثني زهر بن حرب حدثنا يعقوب بن ابراهيم حدثنا ابي عن أبي- عن ابن اسحاق قال حدثني يزيد بن ابي حبيب عن خير بن نعيم الخضرمي عن عبد الله بن هبيرة السبائي وكانت ثقة عند عن عن أبي سعيد الجشاني، عن أبي هريرة الجفاري.
قال yake صلى بنا رسول الله da za a sallallahu alaihi wasallam ne mana sallah مثله kamar wannan حدثنا يا ابن amma يحيى hadisin da ya gabata a baya
حدثنا يحيى بن يحيى حدثنا عبد الله بن وابع عن موسى بن علي عن ابيه قال سمعت عقبة بن عامر الجهني يقول ثلاث ساعات كان dawoyi uku manzala sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana hana mu'mi sallah a ciki او ان قبره ko mu ce za mu kalle matattunmu حين تدلوه da الشيخ farko الوازع daidai sanda rana ta fito tana mai haskowa haka حتى ترتفع sai ta daga tukuna حين يقوم قائم da الزكية sanda rana ta take daidai sanda take karkata daga tsakiya حتى تميل الشمس sai rana ta gama karkata daga tsakiya وحين تضيق الشمس da kuma للغروب sanda rana take shirin faduwa حتى تغرب har sai ranar ta faɗi
باب اسلام عمرو عمرو بن عبسة malikawa a cikin guda uku ba su yi aiki da ɗaya ba me ya kawo imam malik ya ce bai ga malaman da ya tarar a madina suna kin yin sallar nafila daidai sanda rana take karkata daga tsakiya ba shi ya sa su inda zawali ba karhanci ba karhanci amma wasu suka ce ai haramun ne ma Eh, kamar na eh, su hanafiyawa cewa suka yi a duk wakatan nan guda uku da farilla da nafila haramun ne mutum ya yi. ko farilla ce baya yi ba to نعم idan kuma eh, wato eh, idan karatun ƙur'ani ne to ko ko gawa ce aka kawo to a iya yi sai sai a iya yi a wannan wakacin sai dai ba haka ya fi ba a bari kuna ya wuce nan sannan a yi ya ce to نعم باب إسلام عمرو بن عبسة باب المسلمين عمرو بن عبسة
حدثنا عمرو بن جعفر الجفاري وحدثنا نور بن معمر حدثنا كرمة بن عمار حدثنا شداد بن عبد الله أبو عمار ويحيى بن أبي كثير عن أبي أمامة قال إكرمة ولقي شداد أبا أمامة وواصلة وسيب أنسا إلى الشام وأثنى عليه فضلا وخيرا wato don ya tabbatar da cewa shaddadu dinnan tabi'i na ya gamu da manyan sahabbai نعم irin su abu mamatin layi ne su wasu na sallar asai an da lamar asai da wato anas sai da na anas sun malik نعم anas malik ma ya yi yabo kwarai ga shaddadu cewa shaddadu lallai babban mutum ne mafi bisi ne mutumin kirki ne عن أبي أمامة ya karɓo hadisin daga abi umama Ala.
shaddadu ya karɓo hadisin daga abi umama قال yace قال عمرو بن عبسة السلمي abrin da ana sata sulami ya ce wato hadisin yana daga ruwayar sahabi daga sahabi abu umamata sahabi ne ya ruwaito hadisin daga abrin abasata wanda shi ma sahabi ne
نعم كنت na أنا kasance ji amur وأنا في alhali الجاهلية yana cikin jahiliya أظن أن الناس ina على ganin cewa mutane ضلالتهم ba suna kan bata وأنهم ليسوا على شيء cewa ba suna wani abu ba wa hum ya'buduna al-asnam suna bauta wa gumaka cewa mutum gunki ai ba wani abu bane wanda za a yi riko da shi فسمعت برجل بمكة yana wani mutum a makka أخبر أخبارا yana ba da labarai فقعدت على راحلتي wato yaji labarin bayyana manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace sai na hau kan taguwa ta فقدمت na je عليه wajen sa فإذا رسول الله sai
صلى الله ga manzo Allah sallallahu alaihi عليه وسلم wasallam yana ne koya جرعاء عليه قومه alhali mutanensa suna masu karfin rai a kansa suna masu tsararsa da duk abin ki فتلتفت na tausasa حتى دخلت إلى tallata mashi مكة gagare shi a makka فقلت له nace da ما shi أنت waye kai قال أنا yace نبي ni annabi ne قلت nace وما نبي me ake nufi da annabi قال yace أرسلني الله Allah ne ya aiko ni وقلت yace وبأي شيء dan ne أرسلني ya aiko ka قال yace أرسلني بسلة ya الأرض aiko ni da cewa a sada zumunci وكسر a الأوثان karya gumaka وأن a يوحد kaɗaita الله Allah ولا يشرك kada الله lafiya به شيئا mai ka a tare da komai da shi قلت له nace da shi ومعك على هذا waye suka bi ka a yanzu akan wannan magana taka قال waye suka yadda da maganar jan taka kala yace حر وعبد da da bawa akwai da daya akwai bawa daya shi kenan wanda ke tare da ni akan wannan magana a yau قال yace وما هو يومئذ أبو بكر وبلال a- sai na abubakar da sai na bilal su ne kaɗai ممن آمن به daga wanda suka yi imani وقلت nace إني متبعك to ni ma ku zan bi ka قال sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace إنك لن تستطيع innaka la tastatu zalika wa makara ba ka da ikon kace zaka bi ni a yau ألا ترى حالي ba ka وحالي gani yadda nake ciki da mutane ولكن ارجع إلى أهلك amma dai abinda zan faɗa ma ka koma gida فإذا سمعت بي kada da har sun kaji na bayyana فاتني to kan nan ka zo min Ala.
yace فذهبت إلى na أهلي tafi gida وقدم رسول manzo الله Allah sallallahu alaihi wasallam ya hijira Madina كنت في أهلي na ina cikin iyali فجعلت ina cikin iyali na na ina bibiyar labaran manzo وأسأل الناس ina tambayar mutane حين قدم yayin da المدينة manzo Allah ya je Madina حتى قدم عليه نفر من har sai da أهل القرى mutane suka zo wajena daga mutanen من Madina أهل daga المدينة mutanen Madina وقلت nace ما فعل هذا الرجل ya labarin wannan mutumin kuwa الذي قدم wanda ya zo المدينة Madina فقالوا suka ce الناس إليه a إسراء mutane suna gaggawa zuwa wajensa وقد أراد قومه قتله hakika mutanen su sun nufi su yi masa aika-aika ولم amma يستطيع Allah ne ذلك ba su iko ba ba su sami iko akan wannan ba فقدمت المدينة A amru yace sai na tafi Madina فدخلت na عليه shiga wajen manzon Allah وقلت nace يا رسول ya الله Rasulullahi ka gane ni قال نعم yace kwarai na gane ka ba kai ne wanda ka zo ka- ka game da ni a Makka ba قال yace وقلت بلى yace ni ne ko kwarai وقلت يا نبي الله yace ya annabin Allah أجرني ka ba da labari daga abin da Allah ya sanar da kai wa jaru ni ban sani ba أجرني عن ka ba السماء da labari daga sallah قال Allah na sallallahu alaihi wasallam yace صل صلاة kai zo kai السنين sallar asuba ثم قصر عن sannan الصلاة in kai sallar asuba ka daina duk wata sallah ba kar ka sake wata sallah حتى تطلع الشمس har sai rana ta fito حتى ترتفع har sai ta ɗaukaka ma ta ɗaga ma فإنها تطلع domin ita tana fitowa بين shaidanai shaidan karantar da take fitowa tsakanin ƙahobi na shaidan wahina izin a wannan wakacin ne kafirai ke mata sujjada sun masalli sannan bayan ta daga din ka iya yin sallah a inda salatu domin sallah a wannan wakacin a ba halarta ce a ba halarta ce mala'iku da yawa suna nan suna rubuta duk sallah mai sallah a sallah wato wakacin walaha na'am ta sakin lazim da ta jirusu sai inuwa ta tsadankanta ta kai kamar tsawon mashi sun makasar anin sannan ka salati daina sallah fa inna hina izin ya yayin nan ne tusdar jahannamu ake hura wutar jahannam sai za a kabar da idan sai inuwa ta dawo ga gama masalli to kai sallah fa inna salatu Allah a sallah ba halarta ce ba halarta ce mala'iku da yawa suna halarta ta hatta tusalli al'asara har sai kai sallar la'asar duk lokaci ne ne kai sallah makasar sannan anin ka daina salati sallah a har sata sai rana gabatar ta faɗi wannan ta domin ta tana faɗuwa tsakanin tsawon shaidan وإن a إذا yayin ne kafirai ke masa sujjada قال yace فقلت sai nake يا da نبي الله yace sai nake da manzo Allah ya rabi Allah هل وضوء alwala da jismi anhu ka faɗa min labarinsa قال yace ما منكم رجل يقرب وضوءه in ba wani a cikin ku da zai kawo wa ru- a ruwan alwalarsa ya فيتمرمر kurkura baki ya shaƙa a hanci ya tace إلا قرر خطايا وجهه sai ko baki ɗin zulugan da ya da fuskarsa sun zubo ƙasa وفيه da bakinsa da وحياته hancinsa kafar hancinsa ثم إذا غسل وجهه sannan idan ya wanke Kama fuskarsa amarahu Allah.
yadda Allah ya umarta إلا ba قرر za a خطايا kama sai ko وجهه baki ɗin kurakuran Don a fuskarsa ɗara sun zuwa faro da daga jini.
gefen genunsa مع الماء tare da ruwa ثم يغسل يديه sannan ya wanke hannayensa zuwa gwiwar hannu إلا قرر in ya wanke خطايا hannayen nan baki يديه ɗayan kurakuran da ya aikata da hannayen sosai sun zubo من daga أنانيه yatsun hannu مع الماء tare da ruwa ثم يغسل sannan ya رأسه shafi kansa إلا قرر shi ba sun خطايا yana رأسه ya shafi kan nasa a wajen alwala baki ɗayan kurakuran da ya da kan sai sun zubo من أدرى بشعره daga gefen مع gashinsa الماء tare da ruwan ثم يغسل sannan ya قدميه wanke kafafunsa zuwa idansa إلا خرف sai على baki ɗayan رجليه kurakuran kafafunsa sun zubo من daga أنامه مع yatsunsa tare الماء da ruwan فإن هو قام in ya tashi ya فصلى yi sallah فحمد الله ga Allah Ba sana alai.
godiya ga Allah Kuma ya jada wa girmama kuma Allah Allah.
da abin da Allah ya cancanci a girmama shi وفرغ قلبه ya لله zamo ya wofinta zuciyarsa ko ga Allah ba wani abu a zuciyarsa sai Allah إلا انصرف من sai خطيئته ko ya rabu da zunubansa ya koma kamar sufan da yake kai ranar da mahaifiyarsa ta haife shi فحدث عمرو بن عبسة بهذا Abu الحديث Bakar ta ya faɗa Abu ba Bakar.
umama wannan hadisin صاحب رسول wanda الله shi ma صلى الله da عليه ba وسلم umama sahabi ne فقال له أبو da أمامة abu umama yake da shi يا عمرو بن عبسة abu arfata
انظر ما تقول في مقام الله za ka faɗa shi mai ƙanin wahidi mun da haka rasu a matsayi ɗaya ne za a ba mutum duk wannan فقال عمرو amur ya ce يا أبا a أمامة ba umama لقد كبرت سني yanzu shekaru na sun yawa ورق عزمي kashi na ya yi daushi وقترب ajali عزمي na ya fusata وما بي حاجة أن wata أقول على bukata ce ta الله rage gare ni a ce wai sai na faɗi ƙarya ga Allah Wala ala ko manzon rasulillahi.
Allah sallallahu alaihi wa sallama لولا أسماء wannan magana da kaji za ka faɗa da a ce ban ji ta ba daga bakin manzo sallallahu alaihi wa sallam sai ko sau ɗaya أو مرتين ko sau biyu Har talatan.
ko sau uku Addu'a har ya ta rasa bawa a bakwai ما da حدثت ban به faɗa ba أبدا har abada ما حدثت به أبدا da ban faɗa ba har abada ولكني سمعته daidai na ji أكثر kanzu Allah ya faɗi wannan magana fiye da su bakwai ya sa shi kansa abu umama ya ruwaito magana daga shi amur wato wannan magana da shi abu umama ya yi masa yana daga wato tsayawar sabai akan tabbatar dai ba a faɗi magana an dangana ga manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallam da manzon Allah bai faɗa ba to
باب لا babu cewa la ta haram تعرف da لا shi أشياء wala ولا guru غروب da dai fitowar rana ko haduwar ta da sallar ko حدثنا محمد بن حاتم حدثنا باز حدثنا وهيب حدثنا عبد الله بن عاوس عن أبيه عن عائشة أنها قالت Aisha ta ce وهي عمر Umar ya- wato ya yi tsinuwa a hadisinsa عندما نحى رسول الله صلى الله عليه wato وسلم cewa kada a yi sallah bayan la'asar gaba daya to a cikin mazala ya yi hani ne أن يت- أن يتحرى طلوع a ce الشمس za a kirga da fitowar rana ko وغروبها faduwarta amma dan bayan la'asar ka iya sallarka ita fahimtar aisha kenan حدثنا حسن الحلواني حدثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن ابن طاووس عن أبيه عن عائشة أنها قالت aisha ta ce سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين بعد wanda ana bai العصر baraka a jiba bayan la'asar قال tace قال عائشة a yace sai Aisha tace قال رسول الله صلى الله Allah عليه sallallahu alaihi وسلم wasallam ya ce لا تتعرض له الشمس da kuke ولا zaɓi غروبها fitowar rana ko faɗuwarta فصلوا عند Yace za ذلك ku yi sallah a yayin nan wato wannan hadisin ta wani wajen hujja ne ga su malikawa da shafi'awa saboda wannan raka'a biyun da manzo Allah yake bayan la'asar raka'a biyun da yake ne bayan azhar sai ya dace wata rana ya yi baki bai samu ya yi raka'a biyun ba sai bayan da ya sallar la'asar ya shiga ɗakin Aisha ya zo da to shi wannan zalla sallallahu alaihi wasallam yana daga al'adarsa in dai ya aikata aiki wanda yake ibada to ɗorewa yake baya yi ya fasa in yadda ya fara to ya ya ci gaba kenan dai a ashe kenan wato kamar sallah wadda take ta farilla wadda take lalle akan mutum a iya yi bayan la'asar shi yasa hadisin kamar ta wani wajen raji ne akan hanafiyawa da suke ganin ko farilla ce ma ba a yi a sannan ba to باب معرفة الركعتين اللتين كانوا يصليهما النبي صلى الله عليه وسلم بعد العصر shine babin sanin rakawoyi guda biyu wanda manzo Allah yake zuwa da su bayan da asar
حدثنا حمرة بن يحيى التجيبي حدثنا عبد الله بن وازع أخبرنا عمرو وهو بن الحارث عن بكير عن قريب مولى بن عباس أن عبد الله بن عباس Maulana Abbas bin Abdurrahman bin Asara ونسوار da sauran maharamata أرسلوا إلى sun عائشة aike زوج shi zuwa النبي صلى Aisha الله عليه mata Annabi sallallahu alaihi وسلم wa sallam فقالوا suka ce kira alaihi السلام kace muna gaishe ta gaba ɗayan mu وصلى على ka الركعتين tambaye ta بعد daga العصر.
raka'a biyu da manzon Allah aka ce yana yi bayan la'asar وقل ka ce إنا أخبرنا عن an ba mu labari cewa ke ma kina yin su وقد بلغت gashi ba mun sami labari cewa da Allah ya hani daga yin nafila daga yin sallah bayan la'asar قال ابن عباس a abdullahi na abbasin ya ce وكنت أضرب مع عمر بن الخطاب na sa'alha na kasance ina hana mutane tare da umar wani haɗabi daga yin wannan nafila قال قريب kuraibu ya ce فدخلت عليها na je wajen aisha وبلغتها ما أرسلوني به a na isan mata abin da suka aiko ni da shi فقالت sai ta ce هل أم سلمة ka je ka tambayi umar salama فخرجت إليهم na fito zuwa waɗannan wanda suka tura ni فأخبرتهم بقولها na ba su labari da abin da aisha ta ce فردوني إلى أم sai suka سلمة mai da ni suka ce to in je wajen umu salama din مثل ما أرسلوني به cewa su عائشة.
ce mata suna gaishe ta kuma suna tambayar ta raka'a biyun bayan la'asar ya ne yaya ne
فقال أم da na je سلمة wajen umu salama سمعت رسول sai الله ta صلى الله عليه ce na ji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam وسلم yana hani daga gare su ثم رأيته sai kuma na ganshi yana yi
أما حين صلاه ما amma dai lokacin da ya sallace su فإنه صلى العصر shi ya yi sallar la'asar ne a masallaci ثم دخل sannan ya shigo wajena وعندي نسوة من بني حرام alhali na yi baƙi daga bani haramin min al-ansari wasu mata daga bani haramin daga mutan madina ya فصلاهما sallace su فأرسلت إليه sai na الجارية aika ma yarinya ta gare shi فقلت na ce ki قومي بجنبك je ki tsaya kusa da shi فقولي له ka kike da shi تقول أم سلمة يا رسول الله ummu salama ta ce ya rasulullahi إني أسمعك na ji ka kana hani daga wannan raka'ar biyu وأراك تكلم amma kuma ga shi yau na ga kana yi فأشار بيده in yi miki nuni da hannu فاستأخري to عنه ki jawo da baya قال yace ففعلت الجارية yarinyar da na aika ta yi haka kuwa فأشار sai ya بيده nuna mata haka فاستأخرت عنه ta ja baya kaɗan daga gare shi فلما انصرف yayin da ya gama sallah قال yace يا بنت abi أبي umayya ya أمية ke yar abi umayya ita kanta ummu salama سألت عن الركعتين kina بعد العصر.
tambaya ne daga sallar raka'a biyu da kika ga nayi bayan la'asar إنه أتاني ناس من أهل البيت ai abin da ya faru wasu mutane ne baki ne suka zo min daga abdul qais يلبسون ko daga nesa قومهم.
suna isa min da cewa mutanen su sun musulunta daga nesa suke kwarai banu abdul qais a wajen bahrain suke bahrain فشغلوني عن الركعتين wannan ne yasa ban samu na raka'a biyun da nake ba اللتين بعد wanda الظهر.
nake yin su bayan azhar فهما shi yasa na rama su
حدثنا يا بن أيوب وقتيبة وعلي بن هجر قال shi yasa ابن sai أيوب aka samu sabani tsakanin malamai wasu ka ce wannan ai hususiyar manzon Allah ce sallallahu alaihi wa sallama ba magana ce ta wani ba shine wasu ko suka ce a ai ya dau umumi to a, wanda suka ce ne hususiya saboda cewa akwai ruwa yadda take ummu salama ta ce ya rasulullah to mu ma ma iya ramawa in suka ke tsere mana manzo Allah ya ce a'a ko ku ce za ku rama wato kamar yana nuna musu cewa yana daga hususiyarsa cewa in ya aikata aiki to sai ya dore akai baya aikata aiki sai ya dore akai to حدثنا يحيى بن ايوب عمر بن والي بن هجر قال ابن ايوب ايوب حدثنا اسماعيل وهو بن جعفر اخبرني محمد وهو بن ابي حرمله قال اخبرني ابو سلمه انه سال عائشه عن السجده من ya tambayi aisha daga raka'a biyu wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana sallata su bayan la'asar قالت tace انا يصلي ما ya كان rike yana العصر.
sallata su kafin la'asar ثم انه شكل عنه- عنهما sannan kuma wata ran aka dauke masa hankali wato yayi baki او ko ya نسيهما mance فصلاهما ya بعد sallace su العصر bayan yayi la'asar ثم اثبتهما sannan ya tabbatar da su وكان اذا صلى yana daga al'adar manzo sallallahu alaihi wasallam idan ya salla ta nafila اثبتها sai ya dore a kanta قال يا ابن ايوب ya ibnu ayyuba yace ibrahim yace tana nufin sai ya dore a kai حدثنا زهير بن عرب حدثنا جرير حاء tawili عن ابن نمير حدثنا ابي جميعا عن هشام بن عروه عن ابي عن عائشه قالت ta ce ما ترك رسول الله zala sallallahu alaihi wasallam bai bar raka'a biyu ba bayan la'asar indi a waje na daddu da dai حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه حدثنا علي بن مسهر حاء تاويل.
حدثنا علي بن هجر واللفظ له اخبرنا علي بن مسهر اخبرنا ابو اسحاق الشيباني عن عبد الرحمن بن الاسود عن ابي عن عائشه قالت aisha ta ce ثلاثان ما ترك عمر salla biyu صلى الله عليه raka'a وسلم.
biyu wato salloli guda biyu wanda duk raka'a biyu biyu ne a maza Allah bai taɓa barin su mafi bai ce inda yana ɗaki na قد da dai سرا ko a boye ko Wala a alaniya.
bayyane ركعتين قبل raka'a na الفجر farko wanda ake kafin sallar asuba su ne raka'atai alfajari ركعتين بعد sai العصر kuma na biyun su ne raka'a biyu bayan la'asar
حدثنا ابن المثنى وابن بشار قال ابن المثنى حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن ابي اسحاق عن الاسد ومسروق قال نشهد على عائشة da su da أنها mutum قالت suka ce min shaida ga aisha cewa ita ce ما كان يوم ما كان يوم الذي كان يكون عندي ba a taɓa samun cewa manzon Allah zai kwana a wajena ba إلا صلى اللهم رسول sai الله ko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya sallaci raka'a biyun nan a ɗaki na يعني ركعتين بعد tana العصر nufin raka'a biyu bayan la'asar to babu sai babu raka'a ta ne kawai salatul magharibi babu cewa ana so a yi raka'a biyu kafin sallar magariba حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب جميعا عن ابن فضيل قال أبو بكر حدثنا محمد بن فضيل عن مختار بن الفلي قال سألت أنس بن مالك عن التداوي بعد العصر na tambaya na sunu malik daga yin nafila sallar nafila bayan la'asar فقال yace كان عمر يضرب أيدي على صلاة بعد العصر
sai na umar ya kasance yana dukan hannaye bisa yin sallah bayan la'asar وكنا نصلي على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ركعتين amma mun kasance muna sallar raka'a biyu a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama بعد غروب الشمس bayan haduwar rana قبل صلاة المغرب kafin sallar magarba فقلت له nace da shi أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاهما manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yana yin su ka taba ganin yayi ko so da قال yace كان يرانا a'a نصلي yana ganin mu dai muna yi ولم يأمرنا bai ce mu yi ba ولم bai ce ينهانا mu bari ba
حدثنا شيبان بن فروخة حدثنا عبد الوارث عن عبد العزيز أو بن صايغ عن أنس بن مالك قال yace كنا بالمدينة muna mai- mun kasance a Madina إذا أذن المؤذن idan mai kiran sallah ya kira sallar magarba ابتدروا السواري sahabbai suka yi gaggawa zuwa wajen al'amudai يركعون ركعتين fi raka'a fi nafila nafilfili raka'a biyu biyu حتى إن الرجل الغريب da har wanda yake bako لا يدخل المسجد ta yi shiga masallaci a sannan فيحسب أن ya dauka الصلاة cewa قد an riga an yi magarba ma بدأت. إن كثرت من saboda يصلي yawan بها.
masu wannan raka'a biyu biyu مم. باب بين كل أذانين صلاة babin cewa akwai sallah nafila tsakanin kiran sallah da kuma ikaba
حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا أبو أسامة وهو وكيع عن كحمة قال حدثنا عبد الله بن بريدة عن عبد الله بن مغفل المزني قال قال رسول الله manzala sallallahu alaihi wasallam ya ce بين كل أذانين صلاة akwai nafila tsakanin duk kiran sallah biyu قال wato shi ne هكذا kiran sallah da ikama نعم ya faɗa sau uku قال في الثالثة amma fa a marra ta uku ya ce liman sha ba fa cewa aka yi dole sai kun yi ba wanda ya so yi
حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا أبو الأعلى عن جويري عن عبد الله بن بريدة عن عبد الله بن مغفل عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله kamar wannan hadisin da ya gabata إلا أنه قال في الرابعة a ya faɗa ne a marra ta hudu shi a wannan ruwa cewa liman sha
باب صلاة الخوف babin sifar sallar tsoro حدثنا عبد بن حميد اخبرنا عبد الرزاق اخبرنا معمر عن الزهري عن سالم عن ابن عمر قال ablan umar ya ce لا رسول الله yanzu ala sallallahu alaihi wasallam ya yi sallah sallar tsofo- tsoro يهدى طائفتين ركعة da ɗayan jama'un guda biyu raka'a ɗaya والطائفة a sannan الأخرى ɗaya jama'ar واجهت ta tsaya العدو tana mai fuskanta abokan gaba من صرف sannan suka yi sallama قاموا في مقام suka أصحابهم juya suka tsaya inda jama'a su suke مقبلين على العدو suna masu fuskantar abokan gaba وجاء أولئك wanda da can suka tsaya su kuma suka zo ثم صلى sai na manzana sallallahu alaihi wasallam ya salla raka'a ركعة da ta rage ثم سلم النبي صلى الله sannan عليه nan sallallahu alaihi وسلم wasallam ya sallama ثم قضى هؤلاء ركعة sannan wayannan suka rama raka'a daya هؤلاء wayannan ma suka raka- rama raka'a daya
حدثني أبو ربيع الزهراني حدثنا فليم عن الزهري عن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه أنه كان يحدث عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم في sun الخوف haufi abdan umar ya kasance yana ba da labari daga yadda manzon Allah ya salla a halin tsoro ويقول yana cewa صليت مع رسول الله ni ma da ni aka yi wannan sallar tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da ma'anar hadisin da ya gabata حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا يا ابن آدم عن سفيان عن موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر قال abdan umar ya ce صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم manzon Allah sallallahu alaihi الخوف wasallam ya yi salla salatul haufi في بعض a أيام sashen kwanukansa فقامت طائفة wasu معه ma suka tashi tare da shi طائفة بزير wasu أبي wasu ta tsaya suna masu wato fuskantar abokan gaba فصلى بالذين معه ركعة suka ya sallaci raka'a daya da wanda suke tare da shi ثم ذهبوا sannan suka tafi وجاء ɗayan suka الآخرون zo wayancan din suka zo فصلى بهم ya ركعة sallaci ɗaya raka'a da su ثم قضت الطائفة ثاني sannan ركعة jama'a ركعة biyu kowace ta rama raka'a ɗaya ɗaya قال ya ce وقال ابن عمر ablam umar ya ce فإذا كان خوف in an samu tsoro wanda yake ya fi ɗauke haka ba za ta yi a raba jama'ar gida biyu ba فصلي راكبا ka iya sallah ko kana mahayi أو ko قائما a tsaye قوموا kai إيما nuni nuni da ruku'u da sujada حدثنا محمد بن عبد الله بن عمير حدثنا أبي حدثنا أبو الملك بن أبي سليمان عن عطاء عن جابر بن عبد الله قال شهدت مع رسول الله صلى الله عليه jabir bin abdullahi yace na halarci وسلم صلاة الخوف.
sallar tsoro tare da manzo sallallahu alaihi wa sallama نعم فسوف أنا سفرني muka yi sahu sahu biyu سوف خلف رسول الله ɗaya صلى sahun الله عليه yana ba وسلم.
manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama والعدو بين alhali abokan gaba suna tsakaninmu da alƙibla فكبر النبي annabi sallallahu alaihi wa sallam ya kabbara كبرنا جميعا gaba ɗaya muka yi kabbara ثم ركع sannan ya ruku'u وركعنا muka yi جميعا ruku'u gaba ɗaya ثم رفعنا sannan ya daga kansa daga ruku'u ورفعنا mu ma muka daga kanmu gaba ɗaya sannan ya sunkuya ya sujada الصف الذي da يليه kuma sahun da suke daura da shi وقام الصف ɗaya المؤخر sahun da yake na gaba su kuma suka tsaya في نهر العدو suna fuskantar abokan gaba فلما قضى النبي yayin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya gama السجدة sujada وقام الصف الذي sahun da يليه suke bayan su suka miƙe وهدر الصف المؤخر بالسجود sannan su sahun da suke daga gaba suka sunkuya suka yi sujada وقاموا suka miƙe ثم تقدم الصف المؤخر sannan kuma sahun da suke daga gaba a, daga baya suka koma gaba وتأخر الصف sahun da المقدم suke daga gaba suka dawo baya ثم ركع sannan maza Allah sallallahu alaihi wasallam ya ruku'u وركعنا muka yi جميعا.
ruku'u gaba daya ثم sannan ya رفعنا daga kansa قومنا daga ركوعا.
ruku'u ورفعنا mu ma muka جميعا.
daga gaba daya ثم حضر sannan ya السجود.
sunkuya ga sujjada والصف da الذي sau da يليه suke bayan sa الذي كان مؤخرا في wanda da da ركعة aka الأولى.
raka ta farko suna daga can baya وقام الصف kusa المؤخر wanda suke wato a baya suka في tsaya نهور suna العدو masu fuskanta abokan gaba فلما قضى yadda النبي maza Allah صلى الله sallallahu عليه alaihi wasallam ya gama وسلم السجدة sujjada الصف الذي da sau da يليه suke daura da shi وهدر الصف sai sau da المؤخر suke daga baya بالسجود.
suka sunkuya suka yi sujjada suka yi فسجدوا sujjada ثم سلم sannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya sallama سلمنا suke جميعا sallama gaba daya قال جابر Jabiru yace وما يصنع حرسكم هؤلاء بأمرائهم irin yadda masu gadin ku a yau suke da sarakuna eh masu gadin sarakuna a sannan haka suke sai su raba kansu gida biyu ko da an tafi ga sujjada to wasu ba za su tafi ga sujjada ba sai su tsaya su suna gadin sarki kada ana cikin sujjada wani ya hakke wa sarki to حدثنا عمر بن عبد الله بن يوسف حدثنا زهير حدثنا ابو الزبير عن جابر قال ya zauna ma rasulullahi sallallahu alaihi wasallam a min kauma je yaƙi min yaƙi wasu mutane min juhainata daga banu juhaina tare da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam suka yaƙi da mu yaƙi mai tsanani فلما صلينا الظهر yayin da muka yi sallah a zahar قال المشركون kafirai suka ce لو منا عليهم kai عيلة da a ce mun yi ɗauki a kansu ɗauki لقد أنا lakatar a anamu da mun tumɓike su da mun gabayin da aka yi azahar ba su samu la- ba su san cewa za a yi azahar din ba to sai da aka gama sai suka ringa cewa "Ah, ai sai da san da suke sallar nan mun faɗa musu da mun gama da su." yanzu abin da yake akwai mu saurara nan gaba ko za su yi irin wannan suna fara sallar kawai in sun sun ku yaɗin nan ƙasa sun kai goshin su ƙasa mun faɗa musu da yaƙi gaba ɗaya to sai mala'ika jibril ya zo ya ba manzo Allah labari da wannan فذكر ذلك لنا رسول الله صلى الله عليه manzo وسلم Allah ya ambaci wannan gare mu قال yace وقالوا kafiran da suka ringa cewa إنه سيأتيهم ثلاث da ta ce sallah wata sallah za ta zo musu أحب إليهم sun fi من son ta أولئك ma fiye da 'ya'ya wato la'asar فلما sun fi son حضرت la'asar din nan fiye da 'ya'yansu yayin da la'asar din ta zo قال yace فأنا sai صفين muka sau biyu والمشركون بيننا وبين الجنة alhali kafirai wato suna tsakaninmu da ƙibla قال yace فكبر رسول الله صلى الله manzala عليه وسلم sallallahu alaihi wasallam ya kabbara كبرنا muka yi kabbara وركع ya ruku'u وركعنا muka yi ruku'u ثم سجد sannan ya sujada فسجد معه الصف الأول a sau na farko suke sujada tare da shi فلما قاموا yayin da suka miƙe سجد الصف الثاني sai sujada ta biyu am, sai sahu na biyu suka yi sujada ثم تأخر الصف sannan الأول sahu na farko suka ja da baya وتقدم الصف sahu na biyu suka الثاني matso gaba قاموا مقام suka tsaya الأول matsayin na farkon فكبروا رسول fakabbara rasulullah da zala sallallahu alaihi wasallam ya kabbara فكبرنا mu ma muka yi kabbara وركع ya yi ruku'u Raka'ana.
mu ma muka yi ruku'u ثم سجد sannan ya sujada سجد معه الصف sahu الأول na farko suka yi sujada tare da shi وقام الثاني na biyu suka tsaya فلما سجد الصف ya sani yayin da sahu na biyu suka yi sujada ثم جلسوا suka جميعا zauna gaba ɗaya سلام عليهم رسول Manzo Allah الله صلى sallallahu alaihi الله wasallam ya musu sallama عليه وسلم duk sun gama sallah kenan.
قال أبو الزبير Abu Zubair ya ce ثم حلت جاجرا sannan Jabiru sannan Jabiru ya keɓance maganar an ƙala ya ce كما يصلي أمراؤكم kamar هؤلاء yadda sarakan nan naku suke a yau.
حدثنا عبيد الله بن معاذ العنبري وحدثنا ابي حدثنا شعبة عن عبد الرحمن بن القاسم عن ابي عن عن صالح عن صالح بن خوات بن زبير عن صالح بن ابي حسمة ان رسول الله صلى الله عليه Cewa وسلم Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi sallah bi ashabihi da sahabbansa a halin tsoro فصفهم ya sa su bayansa na biyu فصلى بالذين يلونه ya yi sallah da wanda suke kusa da shi raka'a ثم قام sannan ya miƙe ولم يزل ya wuce قائما ba a tsaye حتى صلى الذين خلفهم har ركعتين sai wanda waɗanda suke bayan su suka yi raka'a ɗaya ثم تقدموا sannan suka matso gaba وتأخر الذين كانوا wanda suke gaban su kuma suka koma da baya فصلى بهم su kuma ركعتين wannan din ya sallar raka ɗaya tare da su sun fara su kaɗai sun cika tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam su kuma wa'annan sun fara da manzon Allah sun cika su kaɗai
ثم قعد sannan manzon Allah ya zauna حتى صلى الذين تخلفوا har ركعتين wa'anda suke bayan suke sallar raka ɗaya ثم سلم sannan ya yi musu sallama gaba ɗaya
حدثنا يا بن يحيى قال قرات على مالك عن يزيد بن رومان عن صالح بن خوات عمن صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ya kabar ga wanda ya salla tare da manzo sallallahu alaihi wasallama يوم ذات الرقاء ranar yakin zato riƙa'i صلاة الخوز sallar tsoro أن طائفة cewa su تفرع jama'a sun yi sahu وطائفة مجال عدو wato tana wato masu fuskan wa'a saffat sallat ma'ahu an na da'ifatan saffat wata kungiyar a cikin sahabbai sun yi sau sallat ma'ahu suka yi sallah tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa da'ifatun wujahal aduwi wata jama'ar a cikin sahabbai suna masu fuskantar abokan gaba ta yi a ce wujaha ko wujaha نعم manzo Allah ya sallah da wanda suke tare da shi da katar raka daya sannan ya ci gaba da tsayuwa واتموا لأنفسكم suka cika ga kawunansu ثم انصرفوا sannan suka juya صفوا مجال suka je عدو suka sau suna masu fuskanta abokan gaba وجاءت الآية الأخرى sai jama'a ta zo فصلى بهم ya yi الركعة musu sallah raka'ar da ta rage ثم ثبت sannan ya ci جالسا gaba da zama a zaune واتموا suka لأنفسهم cika wato ga kawunansu ثم sannan سلم بهم manzo Allah ya sallama ga da su gaba daya
حدثنا أبو بكر بن أبي شعبة حدثنا عفان وحدثنا عفان بن يزيد حدثنا ابن ابي كثير عن ابي سلمة عن جابر قال jabir bin abdullahi yace قبلنا مع رسول الله صلى الله عليه mun je وسلم wata da manzo sallallahu alaihi wasallama مم. حتى إذا كنا ai da muka san je a gurin da aka yakin zatu riqa'i قال yace كنا إذا أتينا على شجرة mun kasance ظليلة idan mun je wajen bishiya mai inuwa تركنا حال sai mu رسول kyale wannan bishiyar da manzo الله Allah sallallahu alaihi wasallama قال yace فجاء رجل من sai wani mutum المسلمين daga kafirai ya zo وسيف رسول الله alhali manzo صلى الله عليه وسلم Allah yana kwance karkashin wata bishiya ya rataye takobinsa manzo sallallahu alaihi wasallam ya rataye takobinsa a bishiyar فأخذ سيف kafirin nan yana zuwa sai ya dauki takobin manzo Allah ya فقتل zare فقال لرسول الله yace da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kana jin tsoro na قال لا Allah ce ina ba na jin tsoron ka قال yace من يمنعه wa zai kare ka daga gare ni قال yace الله يمنعه Allah ne zai kare ni daga gare ka قال yace فتهدده أصحاب رسول الله صلى الله da عليه manzo Allah وسلم suka bashi tsoro فأقام السيف ya mai da takobin gida cikin kubansa وعلقه ya rataya قال ya ce ونودي بالصلاة aka yi kiran sallah وصلى بدائفة ركعتين manzala ya sallah raka a biyu da wasu jama'ar ثم تأخروا sannan su wayannan suka ja da baya وصلى بالدائفة ya yi sallah kuma da ɗaya jama'ar raka a biyu قال ya ce فكانت لرسول الله صلى الله manzala عليه sallah وسلم sallah أربع sallah ya ركعات raka a hudu kenan وللقوم su ko kowanne ركعتان in yi raka a biyu sai ya sallama نعم shi manzala raka a hudu ya yi shi ko raka a biyu biyu
حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي واخبرنا يحيى يعني بن حسان حدثنا معاوية وابن سلام أخبرني يحيى أخبرني أبو سلمة بن عبد الرahman أن جابر jabir bin أخبره abdullahi ya ba shi labari أنه صلى مع رسول ya yi الله sallah صلى الله tare عليه da manzo وسلم sallallahu صلاة alaihi wasallam الخوف
sallar tsoro فصلى رسول الله manzala صلى الله sallallahu عليه
alaihi وسلم wasallam ya yi sallah da ɗaya daga عليه cikin jama'ar biyu raka a biyu sannan kuma ya yi sallah da ɗaya jama'ar raka'a biyu ya zama manzala sallallahu alaihi wasallam ya yi sallah raka'a hudu ya yi sallah raka'a biyu ko da kowace kenan wato su jama'ar ركعتين ثم صلى بطائفة الأخرى ركعتين وصلى رسول الله وصلى بكل طائفة biyu kowace raka'a biyu kawai suka yi da alhamdulillah alhamdulillah eh a ai in rana tana shirin haduwa yin nafila haramun ne wanda kusa duk malamai sun gama a kan cewa haramun ne duk gaba ɗaya malamai sun gama a cewa nafila daidai haduwar rana haramun ne yawa ba daidai ba ne kafin kai magarba shi kuma maluka yake bai ga malaman madina suna zuwa da wannan sallar ba shi yasa ba ba daidai bane a wajensa a zo da ita yasa wa ba'da al-asri ila an tusalla al-maghrib wa ba'da al-asri ila an tusalla al-maghrib alhamdulillah za a tashi ta bin juma'a ta ko ya ta bin juma'a ko na lima min juma'a ko
اللهم صل على سيدنا محمد وما صلى على سيدنا محمد ولا